بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد وجه هدو شكرة تدو ليلة هدو دسلاتين دبقي hijiriya wanda ya dace da 24 ga watan ɗaya shekara ta 2016 a lissafin turawa muna darasi na 87 a cikin wannan littafi mai albarka na kamun jana'iz wa bida uba da shekara sirjin al'albani rahimahullah ta'ala matan wasiya a yau da ikon allah a muna darasi na 87 a cikin wannan littafi mai albarka da muke karantawa a wannan masallaci na ihya sunnati da ke kofar nasarawa da kuma cikin birnin kano najeriya za mu tashi a gabar magana ta ɗari da goma haka ne ko muna magana a kan harkar da shafi ta'aziyya da hukunce-hukuncen ta'aziyya shek nasir jinas albani yake cewa ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزوها ولا يتجاوزها بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر وإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ثم أخذها عبد الله بن عبد الله فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل واستشهد ثم ثم ثم ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه فأمهل أو فأمهل ثم أمهل على جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ادعوا لي ابني ابني أخي قال فجيء بنا كأن أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا ثم قال أما محمد فشبيه أما فشبيه عمنا أبي طالب وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي ثم أخذ بيدي فأشالها فقال اللهم اخلف جعفرا في آله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه قالها ثلاث مرات قال فجاءت أمنا فذكرت له يتمن وجعلت تفرح تفرح له فقال العين تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم ومن طريقه الحاكم قطعة منه وروى أبو داود والنسائي منه قصة الإمحال ثلاثا مع الخلق مع الحلق وتقدم بعضه في المسألة ثمانية عشر وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي matsala ta ɗari da goma daidai bala albani allah masar hama yake cewa ba a iyakance yin ta'aziyya da kwana uku kadai cewa kada a wuce kwana uku ba kasa akwai waɗanda ke cewa za a yi ta'aziyya ne iya kwana uku kawai daga kwana uku ba za a wuce kwana uku ba to shine yake so ya kawar da wannan magana akwai hadisi da zo na aza a fauka salatin wadda da yawa mutane suna yawo da shi a bakinsu wai annabi ya ce wai ba a yin taziya wai bayan kwana uku la a za a fauka salatin ba a ta'aziyya bayan kwana uku to wannan hadisin bai da asali ba shi da tushe ba a san daga ina yake ba to a iya yin ta'aziyya ko da bayan kwana uku da mutuwa duk da cewa akwai sabanin malamai da zamu zo mu tattauna a kai nan gaba kaɗan akan matsalar shi yaushe ne ne lokacin ta'aziyya to shi take farawa shi ke tsarewa yace amma bal mata ra'a al-fa'idatu fi at-ta'ziyati at-tabiha duk lokacin da aka ga akwai fa'ida akan yi wa mutum ta'aziyya to sai ayi ta'aziyya ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta'aziyya bayan kwana uku a hadisin Abdullahi ibn Ja'far Allah ya kara masa yadda a da shi da baban shi gaba daya bayan kwana uku ma'ana bayan kwana uku da yin musuwa kenan kaga tunda annabi yayi wani ta'aziyya bayan kwana uku da yin musuwa kenan ya halatta ko da waɗannan kwanaki sun wuce a wani ta'aziyya ga yanda hadisi yake kamar haka wata rana ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura wata rundunar yaki a yakin mu'uta kenan nan bai kawo sunan yakin ba amma gazwacin mu'uta ne manzon Allah ya tura rundunar yaki ya sanya wasu kwamandoji ya ce shugabanku kwamandanku na farko shine zaid bin harisa ya ce fa in kucila zaidun aw istushhida idan aka kashe zaidu ko kuma zaidu yi shahada fa amirukum ja'farun to amir shugabanku shine ja'far fa in kucila aw istushhida in shi ma aka kashe shi ko kuma yi shahada to fa amirukum abdullahi bin rawaha shugabanku amir ɗinku kwamandan yakin ku shine abdullahi ibn rawaha suka karɓi tuta suka kama tafiya a wannan riwayar bai ƙara cewa wani abu ba amma akwai ƙarin bayani da zamu yi bayani suka haɗu da abokanan gaba zaidu ya karɓi tuta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi tuta ya yi ta yaƙi har sai da aka kashe shi ba a wannan yaƙi da aka kashe shi sannan kuma bayan shi sai jafar ya karɓi tutar aka kama shi shi ma suka kashe shi shi ma jafar da subhanallah bayan jafar kuma sai abdullahi bin rawaha sai ya karɓi tuta shi ma ya yi ta yaƙi ya yi ta yaƙi har sai da suka cin masa shi ma suka kashe shi waɗannan kwamandoji guda uku duk an kashe su daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari wato wani abin da ya faru shi ne lokacin da aka je yaƙin suna can babu waya babu wani abu na sadar da labari dole sai in sun dawo za a ji labari amma kawai sai aka annabi ya hau kan mumbari sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci ya kan mumbari yana cewa zaidu ya karbi cuta gashi an kashe zaidu ayya an kashe zaidu ya yi shahada sai shi bayan shi ja'far ya karbi cuta ja'far dan uwan ali bin abi talib ayya shi ma an kashe shi ya yi shahada bayan shi abdullahi bin rawaha ya karbi tuta hayya bayan shi shi ma an kashe shi to wa zai dauki tuta iya komandojin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade an kashe su Khalid ibn al-Walid Sayyidullah al-Masdud shi kuma da ya ga an kashe ainihin komandojin kawai sai gub ya tarce tutar kawai min gairi imratin ba tare da an yi masa umarni yayi ba kuma fa fataha Allahu ala yadihi Allah madaukin sarki ya yi buɗin wannan yaƙi da na mota a hannun shi Khalid ibn al-Walid. To a lokacin ne da manzon Allah yake ba da labari a Madina a riwayar aka ce wa ainahu tazrifa ne sai ga idanuwan manzon Allah suna zubar da hawaye yana kuka kan mumbari yana gaya musu an kashe wani wani ya yi shahada an kashe wani wani ya yi shahada an kashe wani to me ya faru Allah ne ya buɗe masa abun kamar ma jiki kawai ga filin dagen yana gani kawai yana kuma da labari yana kuka amma da mu nisa da gari Allah ya kan yi manzon Allah wannan gata sallallahu alaihi wasallam wani abu yana faruwa ya bude masa ya gani ba gani lokacin da aka yi Isra'ila da Iraji da ya dawo kafirai ba sun kare tashi ba suka ce ba su yadda ba yanzu a dare daya wai ya ce wai ya ji ya Isra'ila da Iraji su ba su yadda ba aka ce in ya isa a zo a rika shi a tara manya-manyan kurishawa 'yan kasuwa a kira su da na madina da na ƙauye a kira su a nabi ya yi bayanin hanyar tafiya daga nan har zuwa shan har baitin makadis ya yi bayani a gani annabi ya ce ba komai sallallahu alaihi sallama ya zo suka zauna da shi kawai sai Allah buɗe masa hanyar wani yana bayani yana ce an kun je daidai guri kaza za ku yi kana hanya ta kasu kashi uku a bi ta wasu bangaren idan an je kuma za a tarar da gari kaza da gari kaza da gari kaza da gari kaza a tsallake kwari kaza a je wuri kaza sallallahu alaihi wasallam sai da bayani ya jirar da su inda suke so su je kaga wannan ma Allah ne ya bude masa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah yake nuna masa aljanna kaga yana duniya ne amma sai a nuna masa gidan aljanna ya zo a hadisi na bukhari Allah sun yace na shiga aljanna ina shiga sai na jiyo karan takalman bilal sai shi ya bilal me kake yi me kai wa ubangiji ya baka wannan matsayi da daraja maza Allah yake a gidan aljanna nan aka nuna mun gidan na ga wani ƙaton bene wani babban gida sai na tambaya wannan gidan na waye sai aka ce wannan gidan na umar ne yace sai na ga yan matan aljanna a kofar gidan yan matan horin iyin a kofar gidan zai kamar zan shiga gidan sai na tuno kishin umar ya ce sai na fata shiga saboda umar yana da zafin kishi sai kwarai ko da gaske shi ne da ya zo yake ba da sayi na umar labari sai shi ya rasu da Allah sai fashe da kuka ya umar din ya rasu da Allah ya manzan Allah ina ma da ka shiga a alaika azhar yanzu akan da kai zan yi kishin in ma zan yi wani kishi ake ba zan maka kishi ba kar ku manta a hadisin sai shi fa zakartu ghayrataka sai na tuna kishinka ashe kishin mace addini ne mutum ya kishin matarsa eh ba wai ba kowa yana ganin ta ba kowa gidanta ya zama tasha kowa shi dai ko ba ka bane ba ko ita an ba ta ta fice kawai ko ina ma zuwa take je gurin wancan je gurin wancan a kaka yadda da wani to abin da ya dare ni anan shine ina so in mana mu hada mana wata mutabaka ne yaya ake ana yaki a can annabi yake bada labarin an kashe wani an kashe wani to Allah yakan yi masa wannan to duka anan gurin yan ɗan uwana ba mu kai inda muke so mu kai gare shi ba shikenan sai Khalid ibn al-Walid ya karbi suta fa fataha Allahu alaihi sai Allah ya masa buɗe ya bashi nasara waɗannan kwamandoji guda uku gaba ɗaya da aka kashe su nasara tana hannun Khalid ibn al-Walid labari ya zo mutu Allah ya ba manzon Allah labarin abin da ya faru ya fita cikin mutane ya yi wa Allah godiya wa asna alaihi ya yaba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qala inna ikhwanakum laqawl aduwa lalle yan uwanku sun gamu da abokin gaba ko abokanan gaba wa inna zaidan akada rayata faqatala hatta qutila aw wasu lalle yana shaida muku zaidu ya ɗauki tuta ya yi yaƙi ya yi yaƙi har sai da aka kashe shi ko ya shahada sannan kuma bayan zaidu jafar ya karbi tuta ya yi yaƙi ya yi yaƙi har sai da aka kashe shi ya shahada sannan bayan shi abdullahi bin rawaha ya ɗauki tuta shi ma ya yi yaƙi ya yi yaƙi ya yi yaƙi har sai da aka kashe shi ya shahada ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله sannan kuma sai takwabi daga cikin takubban ubangiji ya ɗauki tuta shi ne Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid daga ranar ne annabi ya samu saifun lafi shi ne malamin ke cewa saifun lahi duk wanda ka ji saifun lahi ya kamata ya zama jarumi kada a zama sa a samu saifun lahi matsoraci so saifun lahi Khalid kenan haka duk wanda aka samu suna khali shi ne ba wuce yake shi haladu ka duba wani canji a karfakan nan khidir kuma ya ce halliru to ganda ce maka khalid ɗin gaskiya ya ba haladu a yi haƙuri ba yawwa to ya kamata duk wani haladu mana duk wani khalidu kenan ko ya zama jarumi saboda shi wannan khalid ibn walid yaƙi dai a cikin sahabbai ya rufe kofa sanin makamar yaƙi da kasandar yaƙi ai kwarai da gaske in abu ya rikice shi ake nema shi ne yake zuwa a filin daga ya ce kar ku tsaya a can ku tsaya a can idan an yi kaza kada a yi kaza kwamanda ne na iyaka ya ce babu wani furmutan da ban shiga ba in samu shahada na shiga duk inda ya kamata a kashe ni na shiga amma wallahi ban kasu ba a kashe ni ba ya ce yau gashi nan zan mutu akan gadona Allah wajaran makoraci eh gani yau zan mutu akan gadona kamar yadda mata suke mutu akan gadajen su makoraci yayi asara da tsoro yana kubutar da mutum ko kuma jarunta yana kashe mutum to da ya mutu shi shine annabi ya ce da shi sayfullah takobin Allah ne cikin takuba na Ubangiji tabaraka ta'ala wanda za su yi jihadi fa fataha Allahu alayhi kuma Allah madaukakin sarki yayi masa buɗi. yace sai aka dan yi jinkiri shine amhala ko umhila aka yi mai jinkiri ko aka jinkirta masa zuwa wani lokaci kai oshi afwan um ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم قال أكي إيانا جنا جعفر Jafar wanda aka kashe din iyalan gidansa suka dan zauna suka jira suka saurara sai manzon Allah ya zo bayan kwana uku sun jira ya kamata a ce ya zo musu wataƙila rana farko rana ta biyu amma sai bayan rana ta uku sai annabi ya zo wannan shine mahallin shahid kun ga ba rana farko aka musu ajiyar ba ba rana ta biyu sai rana ta uku yanzu Allah ya jinkiri sai ya zo yana zuwa abin da yake da su ya ga ana ta kuka saboda sun san mai gidan ya tafi jihadi ya tafi yaƙi sai annabi ya ce la tabku ala akhi ba adal yau kada ku sake yin kuka wa dan uwana bayan yau ya isa haka kada a ƙara yin kuka wannan dalili ne na cewa ba a yarda da kukan mutuwa ba kuma ba gata ba ne mutum wai ya mutu wai aike min kuka kamar yadda wasu suke ganin gata ne har ma suna ba da wasiya cewa ba lalle in sun mutu a musu kuka akwai waɗanda kuɗi ma suke bayarwa na biyan masu kukan ba kuɗi a nemo mata masu kuka wai idan mutum ya mutu wai ba a mai kuka ba wai to wannan mutumin ma a shi ma bai kai ya kawo ba saboda tsabar jahiliya sai mutum aza ita rusa masa kuka kuma mun karanta da kuma za ku tuna duk wanda aka yi mai kuka aka zubar da hawaye sai an ɗebi wannan hawaye an je an sheka masa ana yi azaba da shi sai dai in ya umarni ya ce kada a yi to kuka ba alheri ba ne ga duk mamaci idan kun yi wa ɗan uwanku ko babanku ko mamanku ko yayanku ko abokinku ko malamanku ya mutu ku kai sai masa kuka na wayo Allah ya shiga uku kukan daga taushi to gaskiya ba ku taimake shi ba kuma kun zalunce shi saboda wannan kukan da za ku masa zai sabbaba masa wata azaba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kamata mu ji tsoron Allah mu ji sunna kun san muna da rauni akan harkar mace mace din nan ba abin sunna yawanci ketawa ake keta dokar ake keta ka'idar ake amma mun yi bayani cewar kuka na zubar da hawaye babu laifi mutum ya shekar da hawaye ko ya yi sheka ya haɗiye kukan wannan babu laifi amma kukan wayi wa Allah na shiga uku ana ana yaga riga ana dukan kai ko a je a yi aski ko a farke a wando ko na abu makamancin wannan wannan ba a yarda da shi ba a musulunci jahiliya ne na ga matar da wacce ta rasu da ta zo gaba ɗaya tana shigowa gidan nan tukun da sai tsalle sai sama sai ta duro tana durowa ta cire riga ta jefar ta cire zani ta jefar daga ita sai ita kawai sai ɗan sitat a jikinta ba can gani sai ta birgima tana duka kanta a ƙasa tana wayyo Allah ta shiga uku wata ta mutu wayyo Allah wance wance ta yi kaza wayyo Allah ta gama koshe koshenta aka zo ana yi yafa mata ruwa ana ba ta haƙuri dole ne ta haƙura don kukan ba za a iya jure masa ba dole a daina yinsa to kaga wannan ba ta taimaki uwarta ba kai ma kuma ya kamata ka sani yin haka ba addini bane jahiliya mai tsohon yayi ya kamata ka daina maza za shi kada ku yi wa ɗan uwana kuka ya ce udu'uni ku kira mun ibnai akhi a kira mun ƴaƴan ɗan uwana daga nan malamai suke cewa idan aka yi mutuwa idan ka je gidan mamata za ka mutu ta'aziyya in har kana da damar shiga to abu na farko da za ka fara yi kusa a kira ƴaƴan mamashin ya kira su a matsayin su na marayu yara ne ka shafa karukan su ka shafa kawukan su ce ku yi haƙuri ko ku yi haƙuri Allah ya ji kan baban ku ku yi haƙuri mu ma muna hanya mu ma wata ran mu za a zo a ce mun mutu ku yi haƙuri babu komai ku yi haƙuri Allah da zai tura ta ku ba Allah ya gafarta wa wani ba laifi a lokacin inda ɗan hawaye ya zubo maka kai ma ba laifi to wannan shi ne sai Allah ya ce a kira masa wannan yara kar ku manta ne alaƙar manzo Allah da Ja'far ‘ya'yan bakwano suke ko wannan ai dan uwan aliyu ne shi da aka shi sa nake ce a dan uwana mai riwayar abdullahi dan gidan ja'far shi ba mu hadisin nan ko abdullahi bin ja'far sai yake ce sai gashi an zo da mu ka anna afrukun kamar yan tsaki afrukun faruha ana nufin ɗan tsako ko ɗayan tsaki na yayan kajin nan musamman ɗan kaza an kai shi lokacin ana sanyi ɗan shi amon motsi ya ce mana cikin yanayi na abin sosai wanda Allah ya gan su ce udu'uli al-halaq ku kira mun wanzani ne aski ya gan su da tarin gashi yace sai aka zo da mai kiran mai aski wanda Allah ce aski mun kawo kan yaran nan gaba daya aka yi musu aski don ya sauƙaƙa musu malamai suka ce in ce na cikin musiba to idan ya aski yana samun sauƙi an gane sai mutum yana cikin bala'i yana cikin tashin hankali daga cikin abin da za ku taimaka mai wajen sauƙaƙa damuwar to ai masa aski ai masa aski to shi ne hikimar da suna ya ce ai masa aski da akwai wasu hikimomin ba waɗannan ba Abdullahi ya ce sai aka ake gashin mu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci ɗaya daga cikin sunan ƴaƴan Ja'far din yana da tsami suna Muhammadu. Ya sa musu suna Muhammadu yana da tsami suna Abdullahi. Ya nabi ce amma Muhammadun shabihun amina abi talib. Wannan yaron Muhammadu ya yi kama da bakon mu Abu Talib. mana ya yi kama da kakansa ka duba wani irin ɗauki cewa mutuwa aka yi babansu ne ya rasu amma sai annabi yake ce musu abubuwa da zai rage musu damuwa bai ma yi maganar bai ma yi maganar mutuwa babanku ya mutu an yi masa kaza bai ba kun san ko kun fahimce ni yawwa bai yi wannan ba kawai sai kama musu wani abu daban irin yadda baban su yake musu da baban yana nan baban ya dawo gida ba kiran yayan su yake ba ba shi ke kiran mai aski ya sa ya masa aski a lokacin shi to sai ke wato saukar da kulin na tension din damuwa yake kokari ya rage musu sallallahu alaihi wasallam ina so mu rinka karanta wannan abu muna daukan darasi mu koya ko da mu ma wata rana za mu je gidan ƴan uwanmu da aka yi wani abu na mutuwa irin wannan to mu yi wani abu da za mu ɗauke wa yaran cewa mu nuna musu ubantaka mu nuna musu irin uwantaka amma kai da girman ka tashi ga hanyar mutuwa kai ma ka fara ihu kana mace mace kana karya bishiya kana balle balle kana cewa an shiga uku ka ga sai ka an karmata ne dan hawan jini sai ka daɗa tayar masa jinin ta ta ji ita ma wasu irin yan kwanaki ta kare sa ba a haka kana jin zafin amma za ka nuna kai namiji ne kai ta wasu abubuwa da za ka ɗauke musu cewa haka ake so sai shi wannan muhammadu ya yi kama da babban mu abi talib amma abdullahi abdullahi dan ja'far kenan yace fa shabihun khalqi wa qulubi sai shi an yayi kama da wato halitta ta da dabi'a ta Allahu akbar ma'ana wannan abdullahi dan ja'far din annabi yake faɗa a gaban shi wannan yaron halittarsa ta yi iri ɗaya da tawa da kuma ɗabi'a ta kuma daman ya taɓa gaya wa baban abdullahi ba shi a farkon annabi ce ya yi kama da shi ta wajen ɗabi'a da hali to kaga ya farkon musu da hankali sosai abdullahi yake cewa fa aka da biyadi fa ashalaha sai ga shi manzon Allah ya kama hannuna ya daga fa ashalaha fa rafa'aha ya daga hannuna sai shi sai yanzu zai musu addu'a Allah kuma yanzu da tabbatar da ne babar shi ya mutu yace Allahumma akhlif Ja'far fi ahlihi ya ubangiji ya Allah kamar Ja'far a cikin iyalinsa ma'ana ka tsaya masa ka zama halifansa akan iyalinsa ma'ana ya Allah kada ka sa ya'yan nan su tuzanta su wulakanta bayan mutuwar babarsu وبارك لعبد الله في صفقة يمينه يا الله كي البركة وعبد الله تنجل جعفر تنجل دا حركة كاسوان شنديك أبن هننسا كما البركة أشياء كاسواني كما البركة dan ya kula da ɗannansa da ‘yan uwansa, manzo Allah ya faɗi wannan sau uku yana musu wannan addu'a. To kaga wannan shi ma ne ta'aziyya ne wani nau'i ne na ta'aziyya. ya Allah ka mayewa ne a gidan shi kada ka sa ya tozarta bayan ya mutu ko iyalinsa ta tozarta bayan ya bar duniya ya Allah ka yi albarka a ɗan abin da ka bari na gado gare su Allah ka yi albarka a kasuwancinsu wannan ya nuna kaga a shi ta sabu suna yin kasuwanci suna neman na kai kuma ana neman a samu albarka abinda kake ka nemi Allah ya sa albarka a ciki ko ta tafi da tumatir ne kake kasawa bakin kici idan ubangiji ya maka albarka a ciki ka huta za ka ji daɗin da miloniya baya ji kala abdullahi ce ce faja'at ummuna fa zakarat lahu yusbana sai ga mahaifiyarmu ta zo sai take ambata wa manzon Allah maraice mu ce ya rasulullahi waɗannan yara sun shiga maraice baban su ya mutu za su shiga cikin wani hali mara daɗi kuncin rayuwa da bukata tufrihu lahu tana mai ɓata rai tana mai ɓata masa rai kuma shi ne tufrihu faɗan wannan abin da take yi yana tsotsaran annabi yana ɓata masa rai yana jin ba daɗi yaya za ki ce za ki shiga cikin talauci za ki shiga cikin maraici alhali ga ni ina raye yaya za ki faɗi wannan magana ga annabi yana rike da su ya ɗaga hannu su yana musu addu'a to tana faɗin wannan magana wato suna kwatantawa su annabi rai daga kalmar afraha ku ne a larabci afraha ku larabci ce ce afraha fulanun ana nufin gammahu ya jefa cikin damuwa kamar wani opposite in meaning ne yani azala anhu alfaraha azala anhu alfarah wato ya ainihin kawar masa da ni ya cire masa wato farin ciki ya sa masa bakin ciki kenan faƙala sai maza Allah ke cewa al'ainata ta kafina alayhim yanzu ke talauci kike jiya musu tsoro wa ana walihun fi duniya wal akhira alhalin ni ne majibincin al'amarin su a duniya da lahira kaga wannan daga jin wannan usulubin da lafazin da annabi ya faɗa ayar ta ya baci talauci kike jiya musu tsoro al'aila wa in khiftum ailatan kalmar aila tana nufin al-faqr wal haja talauci kike jiya musu tsoro alhalin ni ne majibincin lamarin duniya da lahira wannan kalmomin annabi ya faɗa san sai ya bashi dan me yasa wannan matar za ta zo ta faɗi wannan magana wannan yake nuna mana ƴan uwana mata idan an yi mutuwa dole sai an yi hakuri da su wani lokacin suna amfani da lafuza waɗanda suke ba na daidai ba suna faɗan maganganu waɗanda suke na kuskure to idan sun yi kuskure sai a gyara musu za su faɗa abubuwa da yawa wanda ya saba shari'a wannan hadisi ma Muhammad ya rawaito shi da isnadi sahihi ala sharh muslim ta hanyar sa kuma Imam Hakim wani bangare shi Abu Dawud da Nasa'i sun rawaito wannan hadisin akwai kuma kissan nan ta dan jinkirin nan da aka yi na kwana uku da kuma maganar aski da aka ce annabi ya kira ni aski a cikin iskar kuma hadisin ya gabata a matsalar shi takwas إمام الحكيم إن شاء الله حديث سيئ لي إمام الذهبي يمت موافقة وللحديث شاهد رواه أحمد في المسند أما وفيه ضعف حديث هنا دون الشاهدي معنى هنا دون الشيدة وأن إمام أحمد يمتش أشي مسند أما حديث هنا دون الباني الله يجيب نفس الرحمة يشي وقد ذهب إلى ما ذكرنا من أن التعزية لا تحد بهج جماعة من أصحاب الإمام أحمد ديوا daga cikin wato jama'a cikin almajiran Imam Ahmad wato sun tafi akan wannan ra'ayi da muka faɗa cewa ta'ziya ba ta da wani iyakantaccen kwana ma'ana ta'ziya ba ta da wani lokaci kayyadajji ta'ziya ba ta da lokaci ne kayyadajji kamar yadda Imam Ahmad ya faɗa amma shi almajiran Imam Ahmad kamar kamar yadda za su yi tafarin zuwa wannan kuma wata fuska ce wa huwa wajhun fil mazhab shafi'i wato wata fuska ne daga cikin mazhabar shafi'iyya babu nasi karara akai amma dai akwai masu wannan ra'ayi suka ce li anna al-gharara ad-du'a wal hamlu ala as-sabr wal nahy ala al-jazai manufar ta'ziya shine yin addu'a sannan kuma a sa mutum ya haƙuri a hana shi firgita da tsorata wa zalika يحصل مع طول الزمان kuma wannan yana iya samuwa ko da an samu tsawon zamani tsawon lokaci imamul haramaini haka ya haƙaƙi wannan magana cewa ko da an wuce kwana uku da an yi tabiya babu damuwa tun da addu'a ne abul abbas ibn al-qaras yana daga cikin manyan malamai malaman shafi'iyya shi ma da wannan ra'ayi وإن أنكره عليه بعضهم قلت وصف إنكاري أجريشي وإنما ذلك من طريق المعروف من المذهب إلى الدليل ومن يدي سنني وما تبع ضوي دليل ما يشق ما لتابع المجموع شاه المهذب لا إمام النووي ألا مثل هوا أنا أقول إن أنا إن كنا تعرضني واتو mun cike zance ga shi albani abin da ya ɗauka ya ɗora a kai cewa ita wannan ta'aziyya a iya yin ta sama da kwana uku wannan ra'ayi ɗaya ne ya faɗa daga cikin ra'ayukan malamai amma za mu kawo wasu maganganun na malamai na fikihu da hujjojinsu da dalilansu da suka saba wannan da kuma menene zancen da fi inganci idan wato kuna tafi kuna tare ne a satin da ya wuce muna tattaunawa akan hukuncin ya halatta a yi wa kafiri ta'aziyya ko yawwa muka ce wasu sun ce bai halatta ba suka haramta saboda sun kawo hadisin la tabda ul yahuda wan nasara bi salam kada ku fara wa yahuda da nasara bi sallama idan ɗayan ku ya haɗu da su a hanya to ku ture shi ma kar ku bar shi yawo tsakiyar hanya wa tarruhu ila adiyaqihi suka ce yanzu wanda aka ce idan an zo ana tafiya a hanya ma kada a bashi dama ya hau tsakiyar hanya a da shi gefe kuma shi ne za a ce idan idan wato an yi masa mutuwa a jiya mai ta'aziyya ina fata na fahimta to amma jamhurin malamai sun tafi cewa ya halatta a yau kafiri ta aziya jamhurin malamai sun tafi akan cewa ya halatta a yau kafiri ta aziya su kuma suka kafa hujja da hadisan da bukari ya rawaito shi sa'id bin musayyab ya rawaito daga babansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya gaida baffansa Abu Talib baffan manzon Allah Abu Talib ba musulmi bane kamar yadda mun sha karanta wannan dan saboda ma ba musulmi bane da manzon Allah ya je gaishe shi ya ce ya amu قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يا بطنا ka ce la ilaha illallah wata kalma ce ni kuma da zan tsaya maka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kaga da musulmi ne da ba zai ce ya ce la ilaha illallah ba ko ba ka bari ba kuma daga baya dai bai faɗi la ilaha illallah ba manyan manyan qurayshawa suka ta zuga shi tana ce da shi a targabu an millati abdul muttalib yanzu za ka kyamaci hanyar abdul muttalib hanyar babanka a targabu an millati abdul muttalib yaya za ka gyamaci hanyar babanka da ƙarshe ce ana alamin littafi abdulmuttalib ni ina kan hanyar abdulmuttalib a hakan ya mutu to amma muhammad shahid annabi alaihi salatu wassalamu ya je gaishe shi kuma wa arada alaihi islam ya bujiro masa da musulunci kamar da imam bukari ya rawaito wannan hadisi din abu na biyu za ku iya tunawa cewa akwai wani yaro ba yahudi ba shi da lafiya makoci yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya kai mai ziyara ya je gaishe shi shi ma kuma da ya je gaishe shi nan ya bujira masa da musulunci to wancan da wannan ba su da lafiya an je gaishe su an tallata musu musulunci tun da ku annabi ya je to wannan yana nuna ashe in an yi mutuwa ma za a iya mutu a musu jaji wannan shine ra'ayin jumhurin malamai Allah ya masa rahama annabi ya tallata mai musulunci wannan yaro kuma ya karɓi musulunci ne suka ce al'aza'u fi ma'ana ziyara wal iyada ai ita taziya tana kan ma'anar ziyara ne kawai da gaida mara lafiya in dai za ta je ziyara in dai an baka dama ka kai wa kafiri ziyara kuma in an baka dama a shari'a ka je ka gaida kafiri bai da lafiya an ba da dama ko an ba da dama musulmi ne wannan to shi kenan kuma babu laifi in ya mutu za ka yi mai ta'aziyya ko in wani na yi mutu za ka yi mai ta'aziyya saka ce za a mutu ta'aziyya babu wani magana haramci in ji jamhurin malamai suka ce halal ne kuma akwai nau'i na sada zumunci ko na makamancin wannan su sauransu um, imamu malik shi kam yana da ra'ayin cewar lalle ba za a yi ta'aziyya wa musulmi kafiri ba saboda wannan hadisin na ratab da ul yahuda wannan sara bi salam idan a malikiya ba a yi wa kafiri ta'aziya a malikiya ba a yi wa kafiri ta'aziya ibn qayyim ya yi magana akan wannan matsalar daga malamin sa ibn taymiya Allah ya ji kansa da rahama yace wannan hadisin fa ya zo ne akan wata munasaba ta daban kebantacciya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen Banu Quraiza waɗannan yahudawa da suka karya wa annaba alkawari ya je ne don ya musu azaba a kashe su saboda sun yi khiyana a ghazwatul ahzab sun yi yaudara a yakin gwalalo sun karya wa annaba alkawari suka je suka annabi ya yi alkawari cewa su kafare ne na amana da zai yaƙe su wasu ma kasa yaƙe shi kuma kada su haɗa kai da wasu kafare su yaƙe shi amma abin mamaki da kafiran makka suka zo a yakin ahzab za su yaƙi manzon Allah sallallahu aka tura delegate aka tura wakilai suka je suka samu waɗannan manyan kafirai na baro kuraiza suka ce to rabu da Muhammadu ku zo mu yi abin nan mu yaƙe shi mu halaka shi kawai suka karya wannan alƙawari da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga su kawai sun fito filin daga da su za a yaƙi Annabi alhali Annabi ya saki jiki cewa ba za su yaƙe shi ba amma da yake ya san halin bayakude da rashin kirki irin na bayakude da yahudanci al yahudu hum al yahud sai annabi cewa zai je madina sallallahu alaihi wasallam ya je dubo mana ya leko mana mutanen nan shin suna nan akan alƙawarin su ko sun warware wannan alƙawari yake amma dan ake ce amma idan ka je ka kaga sun warware alkawari to kakka zo ka yada wa mutane saboda a lokacin gazo ta azabu na mana an tsorita an tsorita kawanya suka yi wa musulmi kafirin shi yasa musulmi suka zamanin farisi ya ba da shawara cewa a yi wannan tono a yakin a wannan tonon gwalalo a tone madina gabaki ɗayanta shi yasa da su kafiran suka zo suka gani suke cewa wannan makida ma kanatin arabu ta arifuwa larabawan dinan kurin shawa da mutanen madina da ina ne da ina ne wallahi ba san wannan abun ba wannan wani bako ne ya zo ya ba muhammad shawara a kan wannan ashe salman al-farisi ne ya ba da wannan shawara to annabi wato lokacin malam ko fitsari ba iya fita fitsari kan kashe tsoro mutum yana jin fitsari ya san tashi ya tsallaka ya je fitsari yana firgice saboda makafirai sun yi makirci annabi ce wa zai je dubo ce to idan an je aka dubo kada ka zo ka ba wa mutane labari cewa sun warware alkawari ka zo ka tsara wa mutane na tsoro ka gaya min ne kaɗai kawai hakan ku aka yi labari yanzu sun warware alkawari to aka zo Allah ya taimaka iska ce ta yakin azab tana da tsawo a takaice dai Allah ya kawo ta iska duk ta kashe shi iska sai ta sama da hema su sai sama dawakin su su baje raƙuman su duk tukwanen su mene ne gaba ɗaya aka leƙa sai a ga sun tsorita ta ce kai wannan iskar ba kanta zai jawo mana matsala sai ga suna ta hada kayan suna ta guduwa suna hada kayan suna guduwa dan annabi shi alhamdulillah ya koma garin Madina a cikin yancin sa yana komawa Madina sai ce to ba a gama yaƙi ba ku haɗa kayan ku ku zo mu tafi wajen banu kuraiza waɗannan inanne yahudawa ɗan karya alƙawari tun da mun yi alƙawari da su kasi faɗa da ni kasi yaƙe ne ni ma na ɗaga musu kama ba zan yaƙe su ba suka zo suka haɗa baki da kafiran nan za ku zo su yaƙe ni to ni ma ba zan yaƙe su yanzu to a lokacin da ya yi wannan tafiyar ya ce wa sahabbai ku hau abin hawan ku mu tafi unguwar banu kuraiza mu je mu sauke musu hukuncin Allah al'asri to shi ne shi na tabda ul yahuda wannan sarari salam shi ne asalin isar hadisa kada ku yadda ku fara yi wa yahuda na sarari sallama to wannan hadisin shi ne hadisi mashhuri da ya haramta musulmi ya yi wa kafiri sallama so tun da imam malik mujahadin nazar ɗinsa yace yanzu mutumin da aka ce sallama ma kanka mata kuma shi ne an mai wuta ranka da kai ta aziya to a malikiyance shi ne halatta ba amma ibn qayyim da ibn taymiyyah suka shiga ga wannan munasabar daban waccar munasabar kuma ta kacewa kar a masa aziya daban ina fatan kuna fahimta to wannan kenan to a takaicin dai takaicewa um in dai ta'aziyya ba wa mutum hakuri ne kuma a ce ya jure ya daure jumburin malamai sun tafi akan cewa babu laifi musulmi zai iya wanda ba musulmi ba taziya amma ya san kalmomin da zai iya amfani da su wajen taziya wanda za mu zo nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala za mu faɗi da waɗanda kalmomi ya kamata a yi amfani da su idan an zo yi wa wato kafiri taziya daga cikin kalmomin malamai suna faɗa idan ka zo za ka yi wa kafiri ta'aziyya wannan da ra'ayin wanda suka ce ya halatta ka yi wa kafiri ta'aziyya kenan amma nan malikiya ne kin gama ra'ayi ba to sai ka ce a gama Allahu ajraka wa hasana azaka Allah ya girma mazadanka in yana ladan kenan sannan kuma Allah ya kyautata ta'aziyyarka amma ba za ka ce Allah ya gafarta mu mushinka ba ba a faɗan haka wannan haka yi a cikin hashe su ibn abidin da al-muhaddab da al-majmu' ne imam an-nawawi Allah ya sallama ko kuma Allah ya girma maladanka kuma ya maye maka abin da ka rasa Allah ya baka hakuri kawai da wasu kace wani sai hakuri to Allah ba da hakuri Allah ya canza maka dan uwanka da ka rasa shikenan ba za ka ce Allah ya karfa ka ce Allah ya ji kansa amma ba ne za ta ce to Allah ji kan musulmi Allah ji kan musulmi Allah ji kan musulmi Allah mai maka abin da ka rasa Allah ba da haƙuri eh eh Rest in what? Rest in peace. To, to, to kamar ya rest in peace. Ai, shi ne annan ya huta a ina. Ka gani? Wannan, wannan ai, ai musulmi ma za a gaya ake gaya ma wannan. Kawai ka ce, ka gaya masa kalmar da kawai ya yi haƙuri. Sorry, sorry. ta cewa tsori kawai an gane ko eh a dai ba shi hakuri ko imam nawawi ya ce ka ce aslafa ma ba lai ina maye maka abin da ka rasa eh ayi hakuri fa zan ayi hakuri emmanuel sai hakuri fa rayuwa sai hakuri eh sai hakuri sai hakuri haka rayuwa take ai rai kan ai kowa ba yana hanya eh sai hakuri kar ka dade ka tafi da ta yi ta gama sai ka tafi zai ce to ka zo ka mai ta'aziyya ko ba ka mai ba in kuma za ka yi mai dan maliyo maliyo ka yi masa inda zai gane ba ba ko ka samu wata kalma ta wasu in ba hausawa ba ne kai ta buga masa ita eh ka tashi ka yi gaba kun kun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan to yaushe ne da lokacin ta'aziyya shi ne yanzu gabar magana ta biyu wani lokaci ne da ya fi dacewa a ta'aziyya malamai na fikihu sun yi sabani dangane da lokacin da aka iyakance yin ta'aziyya akwai maganganu kamar haka ra'ayi na farko suka ce ana yin ta'aziyya ne kafin abun ne mamaci yana mutuwa ana yi wa mutum mutuwa ka yi kokari kafin abun ne dan uwansa gaje ka mai ta'aziyya haka suka ce suka ce kuma ba a son ma yin ta'aziyya bayan an binne mamaci ba a so suka ce ya al'amari an kammala ba har aka ce shi an kai shi an binne shi kuma ta jiya na kan wannan shine ra'ayin Sufyan ibn Sa'id al-Thawri cikin manyan manyan malaman hadisi Allah musu rahama haka yazo a cikin Muwayyibul Jamil da al-Majmu' na Imam an-Nawawi haka Imam Ibn Qudama ya fada cikin al-Mughni to amma wannan ra'ayin na Sufyan al-Thawri an bada ansa cewa tsakani da Allah hadisan da suka zo suke magana akan halaccin ta'aziyya sun yi magana a kan a iya yin ta'aziyya kafin abun ne mamaci da bayan abun ne mamaci to bai kamata a iyakance mutane a ce ta'aziyya dole sai kafin abun ne mamaci za a yi ba suka ce ai abin da ake nufi da ta'aziyya shine rana shi mutum akan musibar da ta same shi kuma a biya hakki ma na mamaci ma shi ma da ta'aziyya ne kamar da muka karanta da kuma duk abin da zaka iya yi ka samu kusanci don dangin mamacin shi ma ta'aziyya ne to ba wannan ko ba za a ce dole a yi shi kafin abin da ya wuce ba ko ba ka bane ra'ayi na biyu suka ce ana iya yin taziya kafin abin da mamaci da bayan an binne mamaci idan an dawo gida kafin abin ne shi a gida bayan an binne shi idan an dawo gida amma wato ba a ce a tsawaita lokacin taziya ba ba a ce haka ba wannan da yawa daga cikin malaman hanafiya haka suka tafi da wasu daga cikin malaman shafi'iya haka imamun nawayi ya ruwaito shi daga sarafi mutumin shafi'iya ne da sauransu suka ce kafin a kuje bayan an dawo da shi gida a gida ke bayan an dawo da shi gida wasu daga cikin suka ce a gidan a cikin gidan ana dawo da afon ma'ana masu bullewa suna dawowa gida kenan ana dawowa to lokacin taziya kenan kamar dai da muka saba muna yi mu ko ba ka bane ra'ayi na uku suka ce ana yin ta'aziyya ne kafin abin ne mamaci da kuma bayan an binne mamaci amma kwana uku kawai to su ne albani ya musu raji su wannan ta'aziyya ta kare kwana uku shi ne ina so ku lura da wani abu guda a al'ada mu mu a nan da ake zaman karɓar ta'aziyya za ku daga kwana uku ana naɗe shimfiɗa ko kamar daga kwana uku ai an gama karɓar ta'aziyya an ayi a kwana uku ta ai ai idan ana nuna maka ai an gama karɓar ta'aziyya ai kama kara to shi ne a nan karatun da muka yi yau a cikin littafin na kamun jinayi annabi ya ce albani ya kawo hujja yake cewa ba daidai ba ne iyakance karɓar ta'aziyya wai daga kwana uku ba daidai ba ne har bayan kwana uku ga annabi ya yi ta'aziyya wa iyalan gidan Ja'far bayan kwana uku to kaga ya kamata mu gyara ina so ku fahimce ni ba wai ina magana akan kuskure ne na taburmai da ake a tashi daga zaman makoki da kwana ba zaman makoki nake ba yau ina magana karɓan ta'aziyya har wani ya ga cewa dan baban shi ya mutu ko mamarsa ta mutu ko dan uwansa ya mutu bayan kwana uku ko sati ɗaya ta mai ta'aziyya sai nuna ai ba kai mai ta'aziyya ba bayan kwana uku ma za ka mai ta'aziyya to ku shari'a ta ba da dama bayan shekara ma kai ta'aziyya in ta musulunci ake yi ba kuma gargajiya ba ko kuma ra'ayi ban sani ko an fahimce ni to har bayan daga kwana uku waɗannan ra'ayin suka ce kwana uku ne suka ce wannan mutanen wasu sauƙaƙa suka ce takrib la tahjid iyakan cewa dai amma ba wai an ce daga nan kuma bai halarta ba wasu daga cikin fasa suka faɗa amma wasu ce ba a son ta'aziyya ba bayan kwana uku ba a ma kar ma a yi in dai kwana uku ta wuce kar a yi suka ce abin da ake nufi da ta'aziyya bari ku ji wata hujjar suka bayar suka ce ita ta'aziyya ana zuwa a yi wa mutum ne a kwantar masa da damuwa da bashin rai yaya bayan mutum ya kwana uku yana wahala da mutuwar dan uwansa an yi ta sosa masa an ta fama masa ciwo bayan kwana uku ta wuce kuma ka zo ka daɗa tona masa wannan abu waye ce masa ka yare shi kawai ku duba hujjar wannan to amma ga ta dai da daɗin ji amma ba ta da ƙarfi kwarai da gaske suka ce ta da ciwo ne tsani ne kai wa mutum ta aziya bayan kwana uku tsani ne suka kawo wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da Imam Bukhari ya rawaito cewa bai halatta ga mutum shi imani da Allah ranar ashi al-kiyama ba sai ta kaba ga wani mamaci sama da kwana uku sai dai in mijinta ne za ta yi wata hudu da kwana goma kafe da wannan hadisi wanda kuma gaskiya a hakikanin gaskiya malamai suka ce wannan hadisin ba yana magana ne akan ta'aziyya ba magana ta uku magana ta hudu akan ta'aziyya suka ce babu wani lokacin ta'aziyya kawai ko yaushe ana iya daga ranar da mutum ya mutu kwana uku ne bayan shekara uku ne ko yaushe kawai suka ce hadisi riwaya bai zo iyakan shi ce sai kwana uku ba ko yaushe ko shekara nawa ne wannan shine ra'ayin malikiya haka wata fuska daga cikin shafi'iyya da hanabila zababban zance jama'a shi ne ta'aziyya ba ta da kayyadajjen lokaci wanda daga shi ne an gama yin idan mutum bayan shekara ashirin ne ka samu labarin babansa ya mutu ba laifi ka buga mai ta'aziyya ba ka nan wani dan uwa an yi masa mutuwa ba ka dawo sai bayan kwana arba'in ko kwana ɗari ko wata kaza ko yaushe ne za ka iya mai ta'aziyya shi ne zance mafi inganci abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko sun taɓa harshe Allah ya rangwanta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ba Allah yana tambaya saboda akwai masu bukatar addu'o'i wani na cewa da Allah malam kanwata ce aljanu suke damun ta shine nake so a taimaka min da addu'a Allah ya ba ta lafiya muna roƙon Allah ya warkar da ita Allah ya ba ta lafiya wannan kuma yake cewa muna neman addu'ar ku da sauran yan uwa gaba daya shi abokina ne aka balle masa shago aka kwashe masa kayan sa akalla zai kai na dubu ɗari uku shi ne muke so a cewa mu da addu'a Allah ya mayar masa da alkhairi kuma bayyana waɗanda suka yi wannan mummunan aiki Allah ya bayyana su kuma Allah ya sa in ya bayyana su kan a fatan masa hakkinsa yawa yawanci za a dace shi Allah ya bayyana sai a bayyana sun kuma daga baka da gasar za a karba maka kayan ka a bayyana ta haka yake Allah su kuma shirya da su wannan yake da Allah yana da fama da matsalar ta izina sai maka masa da addu'a Allah ya yi masa wannan abun muna masa Allah ya yi ma ka dage da addu'a kuma za a samu sauki insha Allah ta'ala wannan yace da Allah malam na kasu na taso na kasance ba ni da uwa ba ni da uba kuma shi wallahi malam muna da yan uwa masu hannu da shuni kuma ma wallahi malam ba sa taimaka mana sam shi muna fama da hali na rayuwa shi sama da ni yanzu malam na yi shawara zan bar Najeriya gaba daya nan da wata biyu da haka nake roƙon dan Allah mana a kiyaye ni da addu'a to a ta ka da addu'a da tafiya ka bar Najeriya ko kuma ni Allah ya jure muka da yawan da ka ba su taimaka daman ya kamata ku lura da ramu guda a yau wannan lokacin yanzu duk wanda yake da wasu yan uwa ko yake da wasu dangi ya sa rai a kan wai yan uwanka ne kake sa ran wai yan babanka ya musu wani abu kawai sai za su taimaka mata kana ba ba lokacin ka ai ba a yi yanzu dan uwanka uwa sai uba ɗaya ma idan baban ka ya mutu ka raba gari da shi to baban ka ba baya taimaka wa baban ka zai taimaka wa kai yanzu ka taimaka ya nisa to ka daina ma zargin su tana jin haushin su gaskiya ni dai a shawara ta lalle lalle lalle lalle kai kokari ka dogara da Allah ka nemi da kanka kawai ka ɗauka babu ba za ka ce za ka bar Najeriya me na barin Najeriya kai ka san rayuwa a wajen Najeriya da take halin Najeriya a sanar ai ba za ka san ni'imar Najeriya ba ni ka fita ta bace wallahi da gaske nake ga kowa ka ba ni ga muku ta magana dan dai kawai dai kan abin da a wasu ɓangarorin wannan ya kudin buru a wani ɓangarorin duk duniya ba inda ke da daɗin zama ga ɗan Najeriya irin Najeriya. Ɗan dai Najeriya da na sani, in ji ɗan Najeriya ba inda ida ce da shi ya zauna sai Najeriya ba. Yawwa. Don babu ƙasar da ake keta doka a more ai abin da aka gana ma irin Najeriya. Amma ina gaya ma kana ɗan Najeriya nan Nijar ka je wallahi ina gaya muku ba za ka ji daɗin zaman Nijar ba ba wai don kunshin rayuwa ba sabon doka mashin babur idan ka hau babu lasin din hawa babur sai ka yi kuku ƙwarai kuwa mu ka nan waye ya taɓa tsare kai shi ina lasin ɗinka na hawa babur ka ga da daɗin kasan nan motar ma in ka ga na ma rufe ma in ya tsare kamar suke da ba ni gudu da Allah da sauransu sannan kuma duk kasashen da sai ka samu takarda da izinin zama ko ba ka bane kuma za ka rinka biyan kuɗin ruwa kuɗin wuta kuma ba ka da yancin da za ka je ka buɗe wani tafkikin shago ka ce za ka yi kaza akwai dokoki da ƙa'idoji wannan ne za ka iya tafiya ko ina ka je ka buɗe sana'ar ka kai ka kasa ba wanda ya kai ma magana ɗan Najeriya ne kai ina ba ka shawara in dai ba wani guri ne dan maiko ka samu wani zai dauki nauyin ka ba to gaskiya in ga maka wanda ka zauna a Najeriya kuma ko Saudiya ne ki kan bayyana zaman Saudiya ko Saudiya ne daɗin sa dai akwai maka da Madina kuma akwai naman kaza wallahi ko wuta baya daukewa babu matsalar asibiti ba waye waɗannan dai ɗan lanzarin da daɗi amma yanzu ka zai gaya maka ba malam kana tafiya kullum da takarda kullum da takarda yanzu nan mun yi karatu a Saudiya mun zauna a Madina da in ka kuskura kamar ta ikama ka takarda ka ta zama to ji za ka kamar ba ka da lafiya a koyi a koyi za ka koma gida kullum da wani da ajihu mu da takarda duk inda ka ji za a yi ana takarda ka kaga ai ba yan shi kana fitowa daga harami za ka tarar da yan kame yan sanda immigration sojoji masu kama mutane a keji ake jefa mutane dole sai ka ba da takarda in ba ka maka tafi cijin ko kuma Najeriya wai ba ya shigo wanda aljanu da kowa ma da rasu ni yana jin kamar kai yaro ne wata kila ina ba ka shawara karka yadda ka tsallaka iya ka shiga sai za ka shiga Libya ko Nijar ko ina ne Libya ma yanzu ba kanta dan zama kai zaman ka a gida akan kawai iyayenka sun mutu wani wanka kan ki taimaka maka za ka yi zuciya gaba kasa ka ce zan yi zuciya ne sana'a haka ake haka ake wannan kira Allah ina yau malam fatan alheri da sauran al'umma gaba daya amin malam tambaya ta anan shine kiran sallar da ake fara yi da asuba ana yin as-salatu shin haka ya dace shine daidai ko kuwa matsalar a wani kiran sallah za a yi as-salatu gaskiya da wa matsala shi ne tsauri matsala shi da suke da wahalar sha'ani Allah ka ga wani malami ya fito kai sai ya rija yadda magana ta saboda akwai maganganu masu tari yawa ni ga yanzu ban ga wani ciki akan matsalar nan ba sai dai ɗan abin da ya fi ɗan rinjaya gare ni kaɗan ba tare da karfar hujja ta gaba ɗaya ba shine ai as-salatu a farkon kiran sallah mara da ku saudiya ta je masallacin haramun na gaba ki da kiran sallah na yake as-salatu ba matsala ne na cewa yan bid'a suna yi a kiran sallah na biyu dan suna suna kiran sallah na ɗaya ba ko ka je ka ce duk wanda ya yi sallah ta kiran sallah da yi dan bid'a ne wanda ya yi kiran sallah da farko shi ne sunna ba haka bane duka ahlus sunna ba inda ba sa yi duk wanda mutum ya yi ya yi daidai saboda akwai maganganu masu ƙarfi na malamai wata ran mun zo gaba sai mu kawo maganganu insha Allah ta'ala wata bayan Allah ta rubuta takarda kamar haka ta ce akar makallahu mijina yana da yara guda biyu kuma yaran ɗan mata ne babbar ta kai shekara ashirin da bakwai ƙaramar ta kai shekara ashirin da ɗaya ce malam babansu baya son laifinsu har kuma ta fara wannan matar ne shi faɗa babansu baya son laifinsu za ta gan su da waya ɗaya daga cikin tsirranta da waya ta kai ta dubu arba'in kuma malam kwana suke suna waya da samari ta ce malam a gabana za su roƙi saurayi kuɗi a gabana zan da suna roƙon saurayi a masu kuɗi sannan zan gan su da kuɗi suna ɗinka zannuwa masu tsada idan na yi magana sai laifin ya dawo kaina haka za su zai suna ta cewa a idan na kai su ma kara wajen babansu na yi aikin banza ma'ana ubansu ya daure musu gini ta ce to tana da wata yarinyar ta ta karama sai ta ga ta fara ɗaukan ɗabi'ar wannan yara 'yan mata duk da ɗanta ne misali ta fara ɗaukan ɗabi'ar su ko wataƙila ya yi kishiyarta ko kuma ya yanke gaba ɗaya ta ga ta fara ɗaukan ɗabi'ar su ita ma wannan yarinyar sai ta fara zuwa tana ɗauke ɗauken kuɗi tana sayan kayan kwalliya da za ta dace da waɗannan 'yan yayyanta kenan malami da na ganta sai na raba muku ruwan kwanciya na hana ita karamar ta rinka shiga cikin manyan saboda ni ba zan iya su sun fi ƙarfi na na samu ido su ce ina neman shawara da ya kamata na yi irin wannan tambayar tana da kyau kuma yana da kyau iyaye su rinka sanin wannan gaskiya ne daga cikin mazaje akwai wanda suke da takashi a kan ‘ya'yansu su sake musu su wuce gona da iri yanzu a irin wannan zamani da ake shi don Allah ba kai ka sayo ‘yarka wayar dubu arba'in ba ko dubu hamsin manyan mutane ma za a su da wayar dubu biyar dubu bakwai dubu goma amma yarinya budurwa da ba ta sana'ar komai tana riƙe wayan naira dubu hamsin dubu arba'in tana jin saurayin haka kawai zai da shi wannan wayar ya bata ba tare da ya amfani da ita sun ɓangare ba ku daina yaudarar kanku ku daina ɓata kanku lokaci kuma wallahi ba farin jini ba ne kuma wallahi kana ɗaukan wuka ne kana cakawa kanka a gidanka dan me za ka bari wani saurayi ya ɗauki wayar dubu hamsin ya ba wa ɗanka bai aure ta da don dalili in ma hidimar zai mata ya bari shi ya aure ta amma wannan zai karya maka zuciya ya karya zuciyar uwarta kai kan kai karya maka zuciya ta yadda duk abin da ita da yi da ita ba ita kai magana ba kuma ka nuna gajiyawarka da nan ba ka da hali ba ka da rufin asiri ba da aka wajen ka wayar dubu a shahararsu kuma namiji ka rabu da namiji shi ya yi yaudara namiji yana da shi idan namiji ya samu dawa ba abin da zai yi ba to ku daina barin samari suna cewa wayoyi masu tsada suna bawa ƴaƴan ba daidai ba ne ba daidai ya nemi izini ya ce mata waya amma ya ce mata waya iya daidai gwargwadon ta ba ya ba fallasa amma ya ce mata sharshe ke waya ya bata wani ya ce mata ipad ya ce mata daraji ya ce mata wane ne bai aure ta ba gaba ɗaya kawai ya ɗora ta akan duniyan shi kuma su kwana suna waya da ita saboda wayar su ce ta dubu hamsin su kwana suna shafin wallahi a makka na ji wata rana wani gida gidan wasu ƴan ƙoma ne ba ta take gaya mu ka duba yara ne fa kullum da misali suke fita da waya ba a ganin fuskar su ni kai na ban taɓa ganin fuskar su ba wallahi sallar ko ta ce malam waɗannan yaran ai musu addu'a ai musu wa'azi sun fi karfin mu a makka ta ce wallahi malam yaran nan ba sa fara waya sai karfe sha biyu sha biyu da rabi kwana suke shur suna waya suna fara yin bacci ne da asuba sun yi asuba sai su kwanta bacci ba za su tashi ba sai za su tafi makaranta haka ake yanzu sai mutum ya zo yarinya ba zuwa yawa ne mata daki da san me take mata kwana tana chatin ta kwana tana waya ba sallah ba ki yamu laili ba ta rakar alqur'ani kana zaune kana aje guba a gidanka baka sani ba kar ko ita da wannan shi ba ni ban gane sun mai gidan da ya tsananta ba lokaci lokaci ka je ka tattaro wayoyin nasu gaba daya ta shiga ban daki tana wanka ko ka sa uwarta ta ɗebo wayoyin ka bi su gaba daya ka duba inbox ɗin ka duba inda sin inda wata lamba ta bude a bude ma ka mana ka ga hotunan da ke ciki ka ga da wadawa take shakin ai yarka ne ya halatta ba wala ta jissa su bane wannan dan me zaka bari kana tarbiya wani yana illa ta maka bana yana illa ta maka iyali ko yana illa ta maka yayanka wannan zamanin shi da kuke gani wallahi shi ke zuwa ya mana banza kuma azin ya zai bi mu a tsaro ka tare jikoki na banza ku duba yadda muke wahala a kan yaran da kai kyauki yarinya kai mata hidima ka kai ta nazari ka kai ta firamare ka kai ta makaranta ka kai ta university ka biya mata kaza ka yi mana ka a nemo miji a zo a kawo ka kashe mata kuɗi ka yi kaza wani ta gudu bai yi wa ƴarsa sayayya ya kai wani kaso shi ne zai je kaza kaza komai duka duka mata shi wannan a banza ba ka kula da tarbiyyar addinin ka ba a banza mana me a banza in ta mutu ta shiga wata ba kai asara ba wannan mai gidan in dai abin da matan nan ta faɗa haka ne gaskiya bai kyauta ba wallahi ka ji tsoron Allah ka gyara ka ji tsoron Allah wannan masu kai mata wajen dubu hamsin dubu kaza dubu kaza din suna da wata bukata ne ba duka duka bane ko mutum mai hali ne za ga yana yin abin cikin tasafin kansa yana da kuɗi sosai amma za ga yana yin abin a hankali ya kamata da Allah mu kiyaye mu kuma tsare mutuncin ƴaƴanmu da ƴaƴan wasu ke kuma abin da ya kamata ki ki kokari ki ja hankalin mai gidan naki ki nuna masa bai kamata ya nuna bambanci tsakanin ki da ƴaƴan ki ba ya nuna matsayin ki da girman ki a wajen ƴaƴan ki amma bai kamata a ce wai ya zo da mutum gida ya kare su suna abin da suka ga dama ba wannan ya ce ta ce malam dan Allah wai sukun tana da matsala ne da mijinta shekara kusan ashirin wato miji yana da rauni a wajen alaƙarsa ta aure yana da yana da larura ya kamata ta yi to a nan gurin na farko dai a sanar da shi na ruwa ya sallin da yanzu nan na gaya miki idan bai gamsu yana da larurar ba sai ya zaki da shi kokari za ki ki lallabe shi ki samu wani malamin da kika yarda da shi a buga masa waya a tambaye shi a sa an hankuri ya yi bayanin larurar ta a gaya masa ya zai magani wannan shi ne yanzu an gaya miki da yadda zaki masa wani miji in kije kina masa zai shi magani kike masa kina masa sammu ne kina masa tsafi ne to tun da kin ga kina zaune da shi kina cutuwa to ki nuna masa damuwarki akan larurarsa kuma ki nuna masa lalle shi ya nemi magani kuma ki taimake shi wajen neman maganin su kama masa hanya malam da Allah menene hukuncin sallar wasu matasan da za ka ga suna sallah amma rigar su ba ta rufe musu bayan su ba ma'ana ba ta rufe matsaurin wandan idan mutum ya yi rukuri sai ka ga gadon bayan su a bayyane sun yi sallah tsiricin su a bayyane sun yi sallah tsarkin su a bayyana kuma sun tozarci ladan sallar su haramun ne mutum ya sallah ya bayyana tsarki ko wanda ga yana yin sallah ma shi bai tsama a bayyana wannan haramun ne kuma wannan wasa da sallah ne so da farko a yi musu wa'azi a faɗakar da su ko ma mutum zayin ne wani irin zayin ne za ka yi gaba da kuma kugun ka a bayyana ai wannan ma sai ai rigar ma sai ka ɗan sa ka ɗan sauka ka ɗan rufe dan madaurin zan cikin naka karshe ce Allah ya so malam fiye da yadda muke son sa kuma dawamar da rahamarsa gare mu duniya da lafiya gaba wannan shi da Allah ba ne yayin da mutum ya yi sallar farilla idan zai yi lafiya ya ce sai na kan ga wasu mutane sai mutum ya tashi dan matsa gaba ko baya ko gefe bayan ya sallar farilla wai ne ake nufin haka malamai ne suka faɗa sun maganganun cewar akwai riwaya da ta zo cewa duk wanda duk inda kai sallah duk inda kai sallah wannan wurin zai maka shaida a kiyama an gane duk inda kai sallah wannan wurin zai maka shaida kai sallah nan wurin zai maka shaida can ma zai maka shaida can ma zai maka shaida sanar suna kashe mai wurin ne zai samu wurare masu samu wurare masu yawa da za su maka shaida a kiyama kuma da Allah mala akwai bambanci tsakanin sallar maza da ta mata a duk iri ɗaya ne ina iya ta dai su mata ba a so su buɗe kafa su kamar yadda maza ke buɗewa sannan kuma su mata an umarce su su rufe jikin su gaba ɗaya shi kuma namiji ba a wajen ta masa wannan ba amma karatu rukuɗi sujada addu'o'i duk iri ɗaya ba bambanci tsakanin sallar mace da namiji kisa annabi ce kallo kamar aiki nuni da kallo da Allah malam a faɗakar da mutane musamman 'yan mata a kan littattafan da ake yi wanda wato muna ganin sabuwar hanya ce ta tsubbace tsubbace malam za ka ga ana rubuta wasu ayoyi a shafin kafa a sa sunan saurayi a mummurce sunan saurayi a cikin ayan don Allah mana a ce maka a jihar hankalin mutane Allah mai da malam gida lafiya akwai littafai ne irin na tsubbace-tsubbace da ake yi sai ga ana rubuta ana cewa wanda yake so ko wata ce kan samu saurayi ko shekarun jini ko ta mallake waye da waye yanzu dan Allah ma na sa ta rubuta ayar alqur'ani a karkashin shafin kafar ko a karkashin shafin kafar ka a rubuta ma ayar alqur'ani kuma a sa ta rubuta sunan budurwarka a ciki kuma ka shaka kai ba ka da hankali ne a hankali shi ya kamata ka shaka ayar kuma ba daidai ba ne kullum muna gaya mutane ku rinka tambayar malaman sunna in za ku yi abu ku mata kuna da rauni musamman mace ba abin da suke faɗi da karen jini kuma duk siyar ki miji ɗaya za ki aura ba farin jini kika ba ko ina zan ce ne masu mana miji ɗaya za ki aura tana yi da wancan wancan yana yi da ita tana yi da wancan wancan yana yi da ita shirme ne ɓata lokaci ne ku samu ɗaya gangari a garanti shi ne kuma shi alheri amma ba kwanshi kwanshi ɗebe ɗebe wallahi ma da na gaya maka wani babi mai zaman kansa yadda ɗan mata suke bin gidajen malamai bokaye a garin na hankalin ka bai tashi kuma matan auren da suke gani wannan hatta ma su masu sunna ana wani ahli sunna ahli sunna ahli sunna akwai jewa ahli sunna matan su gidan buka da suke zuwa kwarai kuwa ba yawanci sunna ta mu kawai sai dai Allah ya kawai ba wasu ma su ne sunna amma gidan su ba sunna ba ne shi dai sunna ne ran ran ran da zaki garau garau amma masu su ta karɓar ta shi ne hadarin damar mutum ya zo zai je ya aure ya je ranar wadar bid'a ya je ya je ya ajiye a gidansa ka shiga tashin hankali ka zo tafi karfin ka tafi karfin yayanka me amfanin mata ka tana kana tafiwa masallaci wurin karatu kana Allah babbar ita kuma ta tafi gidan boka wani ya je ya tarar da gidan matarsa gaba ɗaya dandali ta mai da gidansa wai ita ɗaya mai gani ce ma maganin na shi da ba kuma shi sunna ne sosai gaba gaba yan kwamiti ne ma wani wuri matarsa kuma ita ke ba da guraye da lami ita ya ga gidansa ana sun shika kullum kullum ya kasa ganewa sai da yadda shi gane ashe masu masu wata katili ce mai ba da magunguna ku sa ido a kan idanunku wannan abin da ake ba daidai ba ne kuskure ne kuma bai halatta ba karanta wannan littafai a ƙone saboda suna jefa mutane sun haɗari da Allah malam Allah ya maka albarka Allah ya saka maka alheri da sauran yan uwa baki da ya masu tsara amin malam da Allah tambaya ta an shi idan mutum ya yi saukar albarkani sannan kuma ya dawo ya haddace shi ya yi sauka ya dawo ya haddace shi shin wai akwai wani abu da ya halatta mutum ya aikata kamar a shi sai ya yanka rago ko sai ya yi sadaka kuma akwai wani abin da shari'a ta nazar na hukunci ga wanda ya wani abu ana faɗa shi sadaka da ake yi an haddace qur'ani ko an sauka sannan ka ne magabata na kwarai in sun yi suna walima ba idan mutum ya soke qur'ani ma sauka karatu kawai yana yin walima ya dafa abinci ba mutane so min babu ihsan ba wai dole ba ba cewa ake wajibi ne ba mutumin da ya sauke Qur'ani ko ya karanta Qur'ani ya sauke ko ya karatu da allo ya sauke ko malamin ke biya masa lokacin da ya haka mai je karshe ba laifi ba ne dan yayi sadaka ya ci abinci ya da su koyi walima wannan ba laifi ba ne amma abin shi ya zama wajibi ko shi ne wannan ba shi ba ne amma dai an samu magabata suna yin haka din dan a faranta wani kuma a nuna godiyar Allah ita walima duk abun farin ciki ne da mai a shari'a ya halatta kai walima kamar yadda Imam Shawkani ya faɗa a cikin nuna auta. Da Allah malam ya halatta mutum ya nafila yayin da ake huduma a ranar Juma'a nan. Hadisi ya rushe sai Bukhari a zaɓin farko ya ce idza ja'a lakum Juma'a wal imam yakhutub idan sai yanku yazo Juma'a al-imam yana yin huduma wala yajlis hatta yusalli rak'atayn ko hatta yarka rak'atayn aw kama qala alayhi salatu wassalam kada ya zai zauna fiye sallar ka biyu su ya halatta sabanin wata mazhaba da ta hana cewa idan ka zo sai ka zauna a sunna hadisin bukhari an shekar ma ka zauna sai ka yi raka biyu wannan shi malaka ta tashi ta yi rantsuwa amma abin da shiranci din bai faru ba shiranci sai an yi kaza kuma abin bai faru ba ya ce to zan iya mata azumin kafara rantsuwar ta da ta yi a ba ita kai rantsuwar ba ba shi kamar ta ce yau in haka ne ai in SDP ke da ali ba a samu biyan bukatar ba ai ai ita ce za su ɗan ɗana buɗe ta wata ta kuma kowai to ba ta dama ce azumi ta ce ce azumi sai dai in ba za ta iya ba ne sai ta ciya ka bari ta sha wahala ta shiru kuɗin aljihun ta shi sannan gaba rantsuwa ba abin wasa ba ne sai dai in ta mutu idan ta mutu to wannan kuma za ta iya mace wannan shi akan kana wani dai ahlus sunna ne kuma ina neman aure ta ce yana neman aure to amma abokin ta karata ya kai kayan gobe abokin ta karata ya kai kayan gobe ya ce to gudun kada a kasa ne ni ma da Allah ma da zan iya kaiwa Kaji ɗaya daga shi ilolin takara da ɗan bida ya ce. kuma ba mamaki ya ci nasara kan ka to kaga wannan kanta ya nuna mana kai ne rauni ne a kai yanzu da kake neman yarinya ba kai kokari ma ta shiga cikin lamarin ta har ta ne ita kunna ba yanzu kai yarinya da kake nema ma tana karban kayan muridi tab a ce da sauran tana da matsala ne kuma wannan ya nuna ma a ce yar bid'a ma kake nema ce ai yanzu yakin da za ka yi ka yi kokari ka bayyana mata ka nuna mata wannan kayan da ake kawo kayan mori da ba addini ba ne kuma kai kana rayuwa ne da ita kuma kana so ka rayuwa ne da ita a sashi yanzu in na baka fatawa na ce ka kai don kanka ta ka da kai sai ya ka da kai to kuma sai daga baya ta zo ta fahimta cewa wannan abu ba zai yi ba ne za su dauke ka ba ka da bambanci da wanda ya ce shi yarinyar ta faɗa shi bata fahimta ba kuma yana da gemu ta ce ita kuma mata su ta ce mata kai wannan ciyawa da take haɓa ta yi ta ce wannan ciyawa ciyawa ciyayi wai gemun nan wai ciyawa wai yayi ta ce ije fashe shi ba ruwan ta shi wani ciwo da kifi mai rauni ya dawo yana neman fatawa wai yaya magana abin wai ai wata sunan ta mota yana so ya tabbata sunan annabi sallallahu alaihi wasallam to kada ka kai mata kada ka kai mata ka yi mata bayani cewa wannan kayan da aka kai mata ba na sunna ba kuma annabi bai yarda shi ba yawa kuma tsakani da Allah na shari'a muku ban sani ba dai Allah ya ce mana duk da cewa mun san tsallake wannan gaba ne ina ganin a yanzu ya kamata ke wa kanka kuma ba kai me ya zafi za ka rike nuna yarinyar da wani yana neman ta ku yi hakuri da nima kan na faɗa wani abin da wasu kila kuna ganin haka ake ramin yana a yanzu halin da ake ciki in je auren za ka yi da gaske to ya kamata yarinyar da kake nema ya zama kai ɗin ne kake neman ta yawwa in dai da gaske za ka yi aure kuma ta san tana kanka da gaske to bai kamata tana sauraron ka tana sauraron wani ba ka hutar da kanka saboda za ka zo kana jini ne wani yana zuka kuma gaibu ne gaibu ne wannan abu ka je ka gama hidimar ka wani ya zo ya yi abin da ya fi naka ko kuma kai hidimar a ɗebi abin da kai hidimar a bawa ta saurayi kuɗin da ka kawo mata a zo in zai zo ranar kai kana zuwa ranar lahadi da yamma shi kuma yana zuwa duk ranar laraba bayan magariba in ka kai mata ran lahadi ta je dan abin da ka ba ta zai ciwo maka kaji tunda an fi kansa kuɗin da za ka ba ta a yi wa wani kato shiri ya zai ciwo miskini kake da ka kori kowa da zama kai dai in ba da gaske kake don wannan magudan shi bai kamata mu yi shi ne wannan shi da Allah ya yi wannan hadisin da wazala ce kamar sanin sunata haka kan balau ajra wa ajru man amila biha ya ji kuskure a wajen rubutawa bai rubuta daidai ba man amila amalan laysa alaihi amruna ko huwa raddun yake wai yan bida suna kafa hujja a kan wancan hadisan wajen tabbatar da bida an sha bayani a kan wannan wani bawan Allah ne ya zo shi yana buƙatar taimako a masallacin annabi alaihi salatu wassalam za Allah ya daga shi shi shi ya gani shi mutane su gan shi yake to a taimaka wannan musulmi wani sai tashi ya fara kawo taimako mai ɗauka daga kawo taimako mai ɗaukar nan kaga shi ya fara taimakon mutumin nan sai annabi ya ce to duk wanda ya raya wata sunna wasu wata hanya mai kyau na taimakon wani to yana da ladan abin da yayi da kuma duk wanda zai zo yi wannan aikin bayan shi sai sabbai suke ta kawo taimako suke ta kawo taimako sai annabi ya ce to wannan wanda ya fara din to shi yana da ladan abin da ya kuma duk wanda ya kawo lada yana da ladan sa dan shi ya kora mutane suke wannan abu haka kuma wato bayan ba ta ka canza ɗaya wa man sunna sunnatan sayyi'atan wanda ya sunnanta wata sunna wata hanya sunna anan hanya mummuna ya koya mutane suka aikata wani abu mummuna to yana da alhakin har tashin alkiyama to wai wannan hadisin wai yan bid'a suke kawo wai wai yana goyon bayan wai a gida wai a je a kirkiro wani abu sabo a ciki kuma duk wanda suke kana da lada to gashi ai annabi ya faɗa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun bid'a ba ta da gindin zama a sunan annabi ayi gaba da ita wanda ce da Allah malam ina da wani abu da ya shige man duhu a ya mace ce ta rubuta shi ta haifi jariri wata sa uku ko wata uku ba su yi mata ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu tambayar nan malam malam dan Allah tambaya ce da ni akan wani abu da ya shige nan duhu malam na haifi yaro jariri ko wata uku ba mu yi ba malam na ɗauki kananzir na bashi maimakon in bashi ruwa na ɗauki kananzir na bashi wani da shi ya mutu saboda ya sha kananzir da su kai ya mutu malam na ne mafita ya zan yi to malam a cikin mafitan nan akwai azumi to ba sai ta yi ajiyar zuciya shi kuma amma ni ba na iya yin arziki. To, kun ji tambaye? Uwa ce ta ɗauki kalabin ta ba a ɗanta, ta kashe shi, ba ta sani ba. Amma ban sani ba a kan kallon, ban sani ba. Yaron jariri, kabanci ne ko kabanci kyastin, yaro jaririn da bai kai wata uku ba, yaya za a yi a ɗauko kananzir a maimakon ruwa a bashi wanda ka'ida yawanci mata ko dai sai sun ɗumama ruwan ko sai sun zuba shi a fida yaya aka yi har suka tsiyaye kananzir a fida suka bashi ko ko a kwano suka bashi ko shi na yaro jarin da bai kai wata uku ba za a yi a bashi ruwa a kofi kun ga wani lokacin fa ana mana tambayi a zuwa zurma mu a cikin a cikin a cikin a cikin abin da kakkiya ta gani da Allah amma ku ce ni tunani ba korewa ne ba amma an yi kan haka a hankalci haka zai yi ban ce da ni a wanda zai yi tunani salamu ba ɗauka da daddare ne kuma ita ba ta san inda ake ajiye ruwa ba ruwan jariri har zai yi wari eh to kaji watakila wai ba ta jin wari Banjira, to kaji wai nauyin su ma ba ce ba ne nauyin ruwa ya fi nauyin ta na so. wai wataƙila bacci take yi a lokacin da daddare abin ya faru bacci take yaron ya tashi yana kuka ba ta farga ba kawai ta ɗauko kan da ba to ga wani na kwa lauya ya yi bayani ya ce ya san shat kana da alaƙa da matsala ko to wai bacci take yi sai mai mata uzuri bacci take yi to wannan ya zama kasulul khata idan haka din ya faru ba ya kamata a bincika iyalai iyaye a tabbatar kasulul khata kita ne na kuskure sai ki je ki ta azumi guda nawa to ta shi ba ta iya azumi sai ki shiya kin gama da mu kuma ya zaka yi ta sai a ji a ciyar a kai sifari wannan jama'a ba abun mamaki ba ne abun mamaki ne gaskiya ina faɗa wa iyaye da mazaje matanmu suna buƙatar orientation da jan kunne da faɗakarwa matanmu suna da matsala matanmu suna da rauni matar ba wasu kula da da yawa daga cikin su suna da sakaci yanzu kwanan nan an yi irin wannan kyastin wani ɗan uwa malam wahala kafin a haihu wahala ana samun jaje bai samu haihuwa ba Allah ya ce miki shi aka samu haihuwa yana riri ta yar yarinyar samala tana kan ganiyar tsalle tsallanta uwar yarinyar nan a saka shi irin na matanmu na hausawa wai kofi kofi ka san yaro yana da haddace abu a kan kallon ana ba shi ba ta yaran gidan a kofi ake ba su ruwa to irin wannan kofin sai ta ɗauka take amfani da shi a cikin da shi take tsiyayen kananzir tana zubawa a disho to wannan yarinya ta dawo ko daga makaranta ko mai kishirwa ya dame ta ko tana tsalle tsallanta sai ta ga irin wannan kofin da ake ba su ruwa ku duba kwakwalwar yaro irin kofin da ake ba su ruwa ne kuma ta je kitchen kawai yarinya na ɗauki kofin kanan zuɗa a cikin malam ta ɗebi kanan zuɗa ta sanya shi ka duba yarin irin na yaro ke ma yarinya na jikin ɗan sa kanan shiga da ake ki aji to amma yaro sai da ta sha kanan zuɗa sosai tana sha kai ta fadi uba baya ne ya tafi aiki kuma yana nisa yana wani gari kawai ne kan ta tsaya cikin rikin yarinya tana ta kuka tana ta ihu wayo Allah sau subhanallah ba a koya musu agajin gaggawa ba yawancin matan ba auren ake amma ba a koya musu idan gobe za ta ba sun ya kamata ku yi in yaro ya sha karanzu da gaggawa me ake yi idan yaro ya kama wuka me ake yi idan yaro ya kama dutsen kuka me ake ba a koya musu wannan sai dai su zauna sai kishi da gulmaciya gulma da kishi da wayo sai kaɗan daga cikin su wallahi haka ta bi yarinyar nan kayya kayya sai makota ne suka zo aka ce a ɗauko madara a shi madara aka fata sai ne aka wa yarinya ina ta shi yarinyar nan ta mutu uban nan ya zo ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ya yi mata hawa ya yi jana sani a kan kalla ya shiga damuwa kawai dai musulmi ne bayan da zai shi Allah ne ya kaddara Allah ya kaddara ko ta kashe ta ko ba kuma kuna da yara masu taɓe taɓe kuna da yara masu rarrafe ku daina ajiye dukan guga sai ga a gida a falo an yi guga yaro yana kallo uwarsa tana guga ko mai almajiri yana guga yana koya so idan suka gama wasu wallahi kawai soke ɗin za su kashe wata babu aburiyar matar kashe soke ɗin babara ce ba a yau ba ta bawa zai ba ya san da zafi kuma a jihar so yaro sai ya zo babu kuma ba kowa sai ya ɗauki wannan dutsen gogar sai ya ɗauki sassa ɗin ki soka in ya shi ta in ya soka ya yi sai ya kawo ta kuma ya ɗauka yana goga goga a jikinsa wannan ya sha faruwa ko masu irin tafashashen ruwa ta ɗebi tafashashen ruwa matan mu mata hausawa ta ɗebi tafashashen ruwa ta bashi a kicin ai ta shiga tole ta shiga ta tana da yaro ne rarraje ya bita yana bin uwarsa kicin kawai yana so ya samu wani tafashashen ruwa sai sun zuma a kai da fada ya kone ruwa ya kashe shi duk ma san haka ce suna ta kashe yaran su suna kona yaran su a gidaje kuma ba hausa sai Allah ya kaddara gida akwai rizabuwa ana ɗiban ruwa akwai rizabuwa irin tankin ƙasa din nan da dan guga ana ɗiba sun san suna da yara don ta kashe irin na matan bahaushe sai su ɗebi ruwan sai su bar rizabuwan a buɗe yaro ne da zai zo ya tsundu mai mata aka wani bawan Allah kansa aka nemi shi aka rasa aka ce ai ya gaba aka ta kuma kun titi aka je gidan mai unguwa a shi yaro yana cikin rizabuwa zuwa iya bai fada wato mana akwai laifuka dubu wanda matan mu suke a cikin gidaje wanda suna buƙatar a karantar da su ba wai cewa ne ganganci ne kuma amma walla akwai rauni ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara wannan ya ce ya shiga harkar noma da Allah ya taimaka mai da addu'a Allah ya sa ba za Allah ba su sa'a malam ne yasa suratul tauba ba a fara ta da bismillah ba eh amma ana yin abujiya ba a fara ta da bismillah ba saboda bayani ne na yakukkuka a ciki da Allah ya ne barbanta daga mushrikai da zafi aka dauko shi ta ko bismillah ba a buɗe da shi ba haka ba da wata shiri suka faɗa wai kuma ya halatta idan mutum zai karanta sai fara bismillah a bai fara ba a yi wace eh to in ya tashi in zai tashi ba da Allah malam wai idan mutum ya mutu wai duk abin da yake faruwa a kan ƴaƴansa na daɗi ko na rashin daɗi wai ana gaya masa ana sanar da shi kuma in zuwa kuma da Allah kana ya ce wai kuma yana yawan yin mafarkin mamarsa ba haka bane dai kawai ba haka bane ba mutu ya bar duniya bar duniya shi kenan kuma ku ne yanzu kuke wahala a kanta da Allah malam ina yawan mafarkin mahaifiyata wai wannan yana nuna cewa ni ma na kusa mutuwa ne wataƙila kuma kuma ina tausaya maka alamu suna nuna ƙarshen ka mutuwa ne yin sadaki da ibada da shi gaba da addu'a Allah ya samu shi da imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la